لما أغلق والباطل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يقر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله يا مقدرين للقدر الله كما يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنبئيتم إذا za su mutu su zama kashewa zai mai da ku kashe Allah to Allah ya ci gaba da ce masu rana na nan bayan an mutu an zauna a kabari an dubbuge din wannan rana ya da'ukum yunadikum zai kira ku min al-qubur daga kaburbura Allah zai kira ku ala lisani Israfil bisa hace Israfil fatastajibuna sai ku amsa da'awar ku kiran sa mai ruhuri da kawai bi hamdihi da horon Allah wakila an ce wala wal hamdu bi hamdihi din nan bi amrihi wakila wala wal hamdu an ce godiya ya tabbata ga Allah idan kun tashi daga kabarbaran wata nuna za ku dinga zaton illa bisum illa qalilan ma labisum ban zauna a duniya ba sai kankani saboda tsoron abin da kuke gani har ka gani an ce man ba su zama malakari na ha zama wa zama sun daga musulun wani lokaci kam da bin sun filanin ce na yau mun auba da yau ai ba mun ce kwana da ya kori na Allah ya ce duk shekarun da aka yi za ku ci ba ku zauna ba sai kankani wa kulli ibadi ka gaya ma bayina almu'minina yaqulu lil kuffari su fada makafirai alkalimata kalma allati hiya ahsan wanda ita ce mafi kyau inna shaytana hakika shaytan yanzabu bainahum yana barna tsakanin su inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina shaytan ya zamo abokin gaba mai bayyanannen gaba ga dan adam wal kalimatu allati hiya ahsan kalmar da za ku dinga mun kafirai ba zaki ne ba ku nuna masu allah nan shi ya halice hiya ita ce rabbukum a'lamu bikum ubangijin ku shine mafi sani da ku in ya sha in ya so yarhamukum yi muku rahama bi tawbati yi muku muwafaqa kutuba wa imani da imani da Allah aw in ya sha ko in ya so ya azumkum ya azabtar da ku bil mawt da mutuwa ala kubri bisa kafirci wa ma arsalnaka alaihim wakila ya rasulullah wa ma aiko ka wakili akan su ba فتجبرهم بل كتيل الساس على الإيمان وهذا وأن قول الأمر بالقتال كان من أمر أهل الياجي
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كيف ضر عنهم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وربك وبنجيك أعلم شيني مثني بمن في السماوات إلى ولك يسكن سمي والأرض لكسا فيخصهم ينجي بنتم بما شاء دابين ديسو على قدر أحوالهم مثل برغدان حالا يسو walakar fawzalna ba da nabiyyi na hakika mu bi da sashin annabawa Allah ba ni bisa sashi bisa sisi kullum min wa bi falilatin mun ke bance kowane annabi da wata falala da yake wani kamar yadda aka ke bance annabi Musa bil kalami da zance da Allah wa kallahu Allah Musa taklima wa Ibrahim an ke bance annabi Ibrahim bil khullati ittakhadha Allah Ibrahim khalila wa muhammadin shi ko annabi muhammadu an kebance shi bil isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan wadannan an fifi ta su akan annabawa ne jaunori kan ce tilka rusul faddalna ba'alhum ala ba'al wa atayna mun ba annabi dawo da zabuwa an ce wannan ya zo ne ana rage ga yahudawa suna cewa wai babu wani annabi bayan musa bayan littafi bayan attaura don su yi musun annabi Muhammadu shi ne Allah ce ka tuna musu ai annabi dawo da mamun bashi zabura su suke cewa akwai dawo da akwai zaburan dawo da yau kuma don hasala ga annabi sai su ce ai tun daga taura ba wani littafi alhali zaburan an saukar da shi bayan annabi Musa ne wanda an saukar da shi yana da sura ɗari da hamsin wato yana da yawa mafi tsawon suran ya kai kwatan Qur'ani mafi gajartarsa ya shi ne kamar ija ja nasarullahi duka kuma ba haram ba Allah ciki du'a'i ne da godiyan Allah sun san da wannan ya za su ce ba Allah bai kawo wani littafi bayan an saura don hasa daga annabi ba wata na dawo da zubura mun ba annabi dawo da zubura kullum ka ce masu wadda na za'amtun ku kira waɗanda kuke riya annahu cewa alihatu alloli ne ababen bauta ne min dunihi wani Allah kal mala'ikati kamar mala'iku da isa da uzairu wala yamliku na kashfar nura ankum ba su iya yaye mabuduta wala ta hawilan ko juyawa da gare shi ila ga yin zuwa wani ula'ikan ladai ne da wani waɗanda nan ga waɗanda suke ma bauta yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman tsari zuwa ubangijin alqarabatu kusanci bi da'at da niyya ayyuhum badalun min wa'iyar firuna ayyar da ya lalli wa wane ne a ciki a karamo ya ko ka ilayi zuwa gare shi fa kai fa ka kaligai ni wajen sa wa yuna suna kauna rahmatahu rahmansa wa yakhafuna suna tsoron azabahu azaban da kage ne kamar wani uzairu shi yana kauna rahman Allah haka nan annabi Musa haka nan malaiku waɗanda suke nema wajen Allah ku ne za ku je kuna nema wajen kuma inna azaba rabbika haqiqa azaban ubangijin ku kana mahzura ya zama abin abin neman tsari ne akan
وإن من قرية إلا نار ملكها قبل يوم القيامة أو مهدوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا من كذبها بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك هذا بالله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشدة الموجودة في القرآن ونموتهم فما يزيدهم إلا بغيانا كبيرا وإن من قرية ما من قرية باب وتاء القرية أريد أهلها أنا نفهم متنا القرية illa nahnu muhlikuha sai ne mu masu halakar da ita ne kamla yawmal qiyamati gaban ranar kiyama bil mauti da mutuwa aw mu'azzibuha ko mai azabtar da ita azaban shadidan azaba mai tsanani bil qatli da kisa wa gairihi da wanansa kana zalika wancanan ka ya kasance maksuran abin rubutawa fil kitabi a cikin littafi Allahul mahfuz ma'ana in lokacin kiyama ya zo Allah zai sa a hura ƙaho duk wanda yake duniyan gaba ɗaya zai mutu gaba ɗaya shine Allah ce babu wata alƙarya sai mun halakar da ita bayan kowa ya mutu shi ma mai hura ƙahon ya mutu mala'ikan mutuwa ma ya mutu Allah sannan zai ce limanin mulkul yau limanin mulkul yau limanin mulkul yau ba wanda zai amsa sai shi kansa ya amsa ma kansa lillahi alwahid alqahar ku bar ganin wani abu a duniya yana ba ku tsoro wani gari babba a ce zai mutu a lalle babu wata alƙarya mun yi alƙawari an rubuce sai mun halakar da ita ko mu rushe wasu garin da azaba kamin lokacin ko lokacin ya zo tun mu kashe kowa wa ma na ana wa ma mana ana ba abin da ya hane mu an nursila bil ayati mu aiko ayoyi Allah tara al makkata wanda mutanen makka suke nema gun annabi wani lokaci su ce ya maida safa ya zama dinari su dinga ɗiba ya maida ƙasar maka duwatsu ya zama wajen noma Allah ya ce a'a ai ba ya haka gare ni bane abin da ya sa ban kawo ba illa an kazzaba bi hal awwaluna mutanen farko da suka nemi ayoyin da aka kawo musu ai ba su ba da gaskiya ba su ma dai irin su ne lamma arsalnaha fa ahlaknahum muka halakar da su walau arsalnaha ila haula'i da mun aiko abin da suka nema ta hannun annabi na cewa ai masu kaza ai masu kaza lakazzabu mun sani ba za sun gare ta biha da ita da zaran ko an halan an ƙaryata annabi bayan ya kawo mu'jiza abin da yake biyo baya halaka wastahabbul halaka sai su cancanci halaka wa kana kamna to mun riga mun hukunta kamin zuwa annabi shi annabi rahama ne bi muhalihim da in muku talala ne kamar sake li imam amr muhammadu din cika al'amarin annabi muhammadu isa kawai ba mu kawo ba wa ataina sabulan naqata ai mun ba samudawa taguwa taguwan nan ai ba wata rakuma ne ta yi rakuman ba dutse ne suka ce ya fitar da taguwa ya roki Allah dutsen ya girgiza ya fashe sai ga sama ta rakuma ta wannan ya zama aya mafsiratan bayyanatan waya me ya faru da aka yi masu haka ya kamata su ba da gaskiya fa zalamu kafaru suka kafirce bi hali ita fa uhudu halaka su wa ma nusulu bil ayati ba mu aiko ayoyi al mu'jizati mu'jizozi illa ta hawifan sai don tsoratarwa lil ibadi ga bayi fa yu'minu su ba da gaskiya na'am
wa in qulna lil malaika tasjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta fina قال أرأيتك الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأسلكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا
واذكرك أما إذ قلنا إذ قلنا لك إن مكك يا مك إن ربك إن ربك ومنجيك أهال بالناس ya ce wa yin mutane ilman sani wa kudratan da iko fahim fi qablatihi su suna cikin damkansa faballikun ka isar masu wala ta kafuka ka ji tsoron a hadan mutum ɗaya bahu Allah ya asi muka yana kare ka min muna gare su wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ba mu sanya mafarkin da muka gwada maka iyanan gani ido kuru-kuru na Isra'i da Miraji da aka yi da Annabi Muhammad a lailatul Isra'i daren Isra'i illa fitnatan lin-nas sai din ya zama fitina ga mutane ahadu makata iz kazzabu biha don sun karyata wartar da ba'aluhum sashi ma sun yi ridda lamma akhbarahum biha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari jiya da daddare na je kudus na je sama na gana da Allah na dawo gida kanu gari ya waye waɗanda suke rauni imani ba irin su Abubakar ba sun yi ridda Allah ya ce to mun yi haka ne duk fitina ga waɗannan wa shajaratul mal'unata da itaciya na ananiya fil qur'ani wahiyar zamum ita ce annabi yana gaya masa cewa akwai wata itaciya a wuta ana ce mata zamum allati tambutu fi aslin jahim wanda take fitowa a tsakiyar wutan jahima ja'alna ha mun sanya ta fitinatan lahum fitina gare su wannan ma akwai abin mamaki yaya ice zai tsoro a cikin ruwa ya girma har ya abinci to anan suka ce kai wannan hankali ba zai dauka ba yanzu kalu ya suka ce ma annabi annaru ta hariku shajarata abin mamaki wuta da suke kona itace fa kaifa tubitu ya za ta tsirar da itacen wannan maganan ma ba bai yarda da shi ba Allah ya mun kawo haka ne don fitina ban san cewa wallahu ala kulli shay'in qadir ba wa nuqawfu muna tsoratar da su biya da ita fa ma yaziduhum tahwifuna tsoratarwan mu bai kara musu komi illa tughyanan sai shishigi كبيرا مبا واذكرك أمتا إذ قلنا للملائكة وإذ قلنا للملائكة وسجدوا لآدم كن سجدا كآدم سجود تهية سجدا كيسوا بالإنهناء لسهم علاوة معنى أقيد النبي آدم عليه السلام wato wato yana nunin sa'idi wanda ya bi Adam shaƙi wanda ya bi iblis Allah yana so ya gane wane zai zama matsiyaci waye zai zama mai arziki to mala'iku ga sunan duk bayan Allah ne la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumar to Allah yayi halittan Adama da kalman kun bai kun da inda ya hada shi yace to mala'iku na hore mu kun sujada sujadan nan na girmamawa da kamfarawa don ya gane waye zai biyayya ga umarnin Allah fasajadu duk suka yi sujada illa iblis sai dai iblis ta kala ya ce a asjudu liman halakta dina ni yanzu zan yi sujada ga wanda ka halice shi dinan ka halice shi dinan da kasanyen kasa wani wuri yana ce halakta ni ko min dini wa halakta ni min dini wa halakta ni min dini wai abin da yake faɗa ai wuta ta fi ƙarfin ƙasa ni da ka halice da da wuta zan je ni mu ƙasa su jada ni dalili kenan kawai ba zai mishi ba na addina musiba min al-baqabil ayni din
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأتلكن ذريته إلا قليلا هذا الحق من نراك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم قال إيش أرأيتك يا خبرني بأن لباري هذا الذي كرمت وأن لك جرم ما فللت علي شيش ليك شوا بالأمر لغروب السجود لين سجد له قريش الهالي أنا خير من منافيش don ko halakta ni min narin ka halice ni ga wuta ne to tun da ka bibi ta ci a kaina kuma na ki biyayya ka kuma je bai ka tsine mini to la in akharta ni wallahi in ka jinkirta ni ila yawmin qiyamati zuwa ranar kiyama la ahtani kanna zuriyata sai na tumbace zuriyarsa gaba ɗaya sai na halakar da su bil idwa illa qalilan sai dai kankane minhum daga cikin mimman asamtahu daga wanda ka kiyaye shi sai dai ma'asumi in baka kiyaye mutum baka ni shaidan muna tare shine ne da ta inna shaytana la yajri min ibn adam wa jaradam shaytan yana gudana a cikin dan adam kaman jini ba zai taba yanke kauna gare ka ba sai ya ga ka fita duniya kana kalmar shahada amma ko kana kwance shi yana da yana da yana da kwadai a kai sai dai wanda Allah ya kiyaye shi kaman annabawa kaman salihan bayan Allah قال تعالى له الله يجي متى إذا تبي منظرا أن صورا رامك إلى وقت النفقة الأولى har zuwa lokacin da za a hula ƙaho na farko duk kowa ya mutu kai ma za ka mutu to kuma ina gaya maka fa man tabi aka wanda bi ya bi ka minhum daga cikin su fa inna jahannama haqiqa wutar jahannama jaza'ukum shine zakayyan ku anta wa kun kayrun jaza'an sakayya mawfura wajiran cikakke wata mana ya da ka girgizar da hankalin wanda ka zo minhum da gare su bisa wasika da sautinka bi du'alika da kiranka bil ina'i wal mazamiri wa kulli da'i ila ma'aziyati lokacin da ake zikiri shikenan sai shi ne ya kawo maka zikirin sai shi ga goge can ana yi kai ta jin goge ko ka ji bolo ko ka ji ganga da sauransu duk wani abin da zai sa ne mutum ya zaɓi Allah na nishadi ya sa ka cika ciki don kar ka tashi da daddare da kai sallah ya nuna maka za ka yi talauci in za ka yi kyauta ya nuna maka bai kamata a kaskanta maka kai babban bai kamata wani sai na ga ƙarshen shi na ga yare nan duk dai hanyoyin ma'azi ce nan wa shu'ara wa yawon mulgawo mawaka su za ka gaba su zage ka ka ba su kuɗi zai mana wani a ce maka wani a ce maka wani ishe wani zaki dabba ba ke a kuma an ce maka zaki kaji kaji daji wanda shi ta da lalata a ce maka mutum mai hankali mana an ce maka zaki wanki mai rangon gombe mai ne ne gane dai wasu zai ba dai ne kai kururuwa a kansu bi haile ka da dawakinka wani jilika arruhum ruqab wa nushatu bil ma'an wadansu Allah ya taimake su su hau kafafun su je masallaci wasu su hau kafafun su je kasuwa motocin su je masallaci wani ko in ka ganci a kafa gidan giya zai wani in ka ganci a kan moto wajen shata zai ko wajen kullum tsiya duk dai Allah ya ce na hana ka da su ka ja su ka juya su wasu na yi masu kafa don su je su bauta mini su je wajen samu wasu na yi masu abin hawa don su je su bauta mini don ka ne wa sharikun bil amwali kai tarayya da su a cikin dukiyoyi al-muharramati karriba wal gibbi kamar dukiya ne ba sai dai ya tayi abinci na ne tare muke ci dan wato shi ne ya zama abokin tarayyar ka a dukiya ne ba kaga rifan ma ya zama ruwan dare a duniya wa Allah bai'a wa harama riba duk cinikin duniya yanzu ya zama riba duk abin da za ka yi amfani da banki banki kuma riba ne Allah ce to kaje kai tarayya da su a riba wal kasbi da kwace wal auladi kai tarayya da su ya'ya min zina ya'yan zina ba eh sai wani shi ne ake cewa law dallaka rajul imra'atahu salatan wa ata min hamil aw bi auladin fa inna shay'ana shariku bi da mutum zai tafi mata shi ka uku kaga ba mu aure ba mu aure sai shi ne shiga tsakanin su tana son shi yana son ta suka ci gaba da abin da suke yi suka zo da ɗa to shi ɗan ya yi tarayya da shi aka yi imani da shi ake shi ne Allah ce wa sharikum fil amwali wal auladi wa idun ka dinka masu alƙawari kana gaya musu da Allah ba a cewa tashin kiyaman nan yaushe za a yi wala ji za a ba wani sakayya abin da zai dinka gaya musu kenan tashin kiyama yaushe za a yi kullum ana cewa tashin kiyama amma yi mu shaidan shaitan bai masu wani alkawari da zalika illa gururan sai ne ru'i ba adilan ba din shi
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر تبتغون من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم في البحر فلم تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان غفورا
نعم نعم ربكم وبنجيكم نعم ليس لك عليهم سلطان لين عبادي الله يجي تو الشيطان na baka sakuwa kan dokar ka ji daɗi to ina da nawa bayi na mummune laisa laka alaihim sultanun baka da wani karfi a kan wa kafa ya isu rabbika da ubangijinka wakilan hafizan mai kiyayewa na mumbaris shine imam shafi da yake cewa duk wanda yake so Allah ya taimake shi tun kuɗi wasu wasan shaidan ya sanya hannunsa na dama a gefen kirjinsa na hagu don wura da zuciya ya dinga cewa subhanal malikul qudus al khallaqil fa'ali so bakwai sannan ya karanci in ya sha abin hukum wa ya bi halin jalil wa ma zalika ala allah ya aziz in shaitan ya dame ka da wasu wasu ya wasu wani lokaci har ibadan ba sai saka wani wani ka gama sallah ka ce na gama kuwa ko kai kaza ce na ce ka dai wa zaka mutane na damun su ce to idan imam shafi ya ce in haka ya same ka dan hannu akan kirjinka ta wajen hannun dama ta nan zuciya yake sai ka ce subhanal malikul qudus al-khallaq al-fa'al subhanal malikul qudus al-khallaq al-fa'al al-mubin sannan karkanta in ya sha yusbihukum wa yati bi khalqin jadidin ma zalika Allah jazir insha Allah za ka amsa mu saukin na'am rabbukum ubangijinku alladhi yunzi lakum al-fulka wanda yake gudanar da jiragen ruwa gare ku fil bari a cikin teku da tabtaku min falli don ku nema falalansa ta'ala bi tijarati da kasuwanci innahu Allah kana bikum rahiman mirama ne gare ku fi tafsiriya a hore wanda ya maku jiragen ruwa na gare ku wa idza masakum Allahu Allah ya ce ku duba ayoyi na mu mana a cikin teku teku ya dauki kaya da mutane da duk abubuwan da ya dauka idan yana tafiya a cikin tekun nan me yake tafiyar da shi ya iska ko idan iskan ya tsaya ba ba zai tafi ba to sai kaga masu kafirce ma Allah nan da za su shiga teku idan masa malloro idan masa malloro idan tsanani ya same ku fil bari a cikin teku khawful garaki jin jin tsoron nutsewa lallaman tabuna waɗanda kuke bauta ma wannan sirri ba kuma ku min al aliha fala taduna ku ba ku kiran sa in ka ji ba a kiran Allah Allah bai zuwa kira shi ba in ya zuwa kira shi yanzu za a kira shi yana nura maka bala'i zaka ji Allah Allah Allah Allah Allah da yawa aka yi zakirai sun damu mutane amma ran da aka ce rana ya kama wuta duk sai a zama ka zakirai a gani an ce wata na masha ku sai ka ji la ilaha illallah la ilaha illallah yana tsoron mutuwa Allah ta yi ce to ka kira wanda kake kiran mana lan lamadrun illa iya ta'ala fa innakum tad'unahu wahdahu ku kuna kiran da shi kadai li'annakum dun ku a wannan lokacin fi shiddatin kuna cikin tsanani la yaksuha ba mi yayyata illa huwa zai shi wannan ma na ja ku ya da tsira da ku min algaraki daga dutsa wa awsalakum ya sadar da ku ila albar zuwa sarari a arabin sai ku kauda kai a da tauhidi gaban tauhidi kana da insanu kafura kai mutum ya kasance mai yawan mutunci jahudan lilla
أفأمنتم أن يكسف بكم جانب الب- جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تجارة أخرى فيرسل عليكم آسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أفأمنتم yanzu shin kun amince an yi hasibtukum janibal ardi Allah ya kisfar da gefen ƙasa bikum da ku ayil ardi ka karuna ai kuna da labarin karuna wanda Allah ya ce fa hasabna bihi wa bidarin da arna idan kafircin kun yi wa Allah ya ga dama ya sa ƙasa ta hajiye ku da kisfar da ku aw yursulu alaykum hasiban ko mu aiko muku tsakon wani zuwa ku narmikum mun jefe ku bil hasbai da tsakuwa kamar yadda muka yi da kawon yau da mutanen lu sun mala ta ji nuna kuma kila ba ku samun mai kiyayewa lafun gari ku minhu da gare shi amma amincin ko kun amince an yi ila kun mu mai da ku biyu a cikin tekun yanzu kuka fito cikin teku kun ga kalaka kuna allah allah allah yanzu kun taka ɗauri kuma kun koma kuna saba ma Allah ya ce kuna tunanin ba za mu ƙara komawa ba ne fi a cikin ce mun tara da marakan hura wani lokaci fa nasru alaikum qati an sai mu aiko muku iska mai tsanani min abihi daga iska ai rihan shadidatan iska mai tsanani la tamurru bi shay'in ba ta wucewa da wani abu illa kasabar zai da kariya shi fa taksiru da kariya balakum jirjinku fa nughriqukum mun taddaku bima kafartum sakamakon kafircin sun ma za ta jidu alaina sannan ba ku samun tabi'an nasiran mataimaki aw tabi an ku mai bin yuqalimuna wanda zai neme mu ma ba Allah zai kuna abinda muka aikata ne
ولقد كرمنا بني آدم وهبناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم يدعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من في في تدان Adam بالإلم da ilimi wannurki da magana wa atidalil halki da daidaituwan halitta wa gani zalika wa minhu yana daga cikin girmama dan adam taharatu wa tsarkakuwar su fil ba'dal mawt bayan mutuwa to nan malamai sun yi magana akan wala kad karramna bani adama mai tafsiri ya kawo kaɗan a ciki Ah, malamai alimai sukan ce in ka lura da halittan Allah akwai rauhani akwai ismani rauhani shine wanda bai da jiki irin namu kamar mala'iku kenan kamar aljannu ba su da jiki irin namu saboda haka su ba su da sha'awa ba su san komai ba sai ibadar Allah sai waɗansu kuma halittar jismani kamar dabbobi su ba abin da ya damu dabba illa ya ce sha ya barbara da ya zo halittar dan adam sai ya taso a tsakani ya tashi rauhani ne shi ya mai da shi dabba daga cikinka har ƙasa dabba ne kawai daga samanka daga cikinka har sama rauhani ne sadaka idan ka bi halin dabba sai ka bi dabba lalacewa sai ka bi dabba lalace in ka bi halin halin ruhani sai ka fi mala'ika ma sai Allah zuwa nake yankin cewa in dan adam ya lalace ya gari Allah ya ce lahu qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna wa lahum adhanun ulaika kallan ani kai bal mu'min wannan kenan karramawa da Allah ya yi ma dan adam kenan sannan dan adam da kake gani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi sarki ne sarki ne yana da waziri zuciya yana da hadimai hannaye da kafa yana da masu kwaso labari kunni yana da boys murya baki ko dan adam kenan shine ne ya zai ce malikun yuwazur ful hijab kullum dan adam din da jiki da rai suna jayayya rai ya kosa ya koma inda ya fito jiki ya koma ya kosa inda ya fito jiki daga ƙasa yake kullum ka zauna jikin ya ya kosa ya koma inda ya fito ne kullum ka tashi tsaye ran yana so ya koma tsakanin wal mar'u bainahuma muhabbatun furqatin kana tsakanin su to wannan karkarar na bani adam kenan sannan dan adam Allah ya ba shi tunani wannan tunanin nan ba wanda ya san ta inda yake fitowa Allah ya sa maka injin kwakwalwa ya baka hawasul hamd masu kai labaru guda biyar ido yana baka labarin abin da ya gani ga fari can ga ja can kunne yana baka labarin ga karatun qur'ani can ga zaki can hannu yana baka labarin wannan mai taushi wannan mai kaushi kafa yana baka labarin na taka wuta wayo Allah na taka abu mai sanyi wannan dan adam ne Allah ya maka dan adam da yayi tunani zai wani abu ne kama da na Allah kullu an rakaba dan adam da abu ne jiki shine tsoka ko ƙasa kenan dan adam bai rayuwa sai da ruwa dan adam bai rayuwa sai da iska dan adam bai rayuwa sai da jini abubuwa hudu kenan kamar yadda wasu ka zan yi zai za a ce ma'i nari turabi hawaii haka aka yi na dan adam to nasara da ya zo sai ya tunani a cikin halittar allah sai wani abu mai rai kamar na dan adam ba dan adam ba duk abin da ake hawa a duniya yana tare da waɗannan in ka hau mota akwai ƙasa jikinta akwai ruwa in ba ruwa ba za ta yi amfani ba akwai iska in ba iska ma shi ke ɗauki da akwai jini shi ne jannan wuta yanzu wuya ne yake haka nan to in ka duba littafin imamu gazali imam al-ghazali duk ya kawo shi to shine Allah ya ce wa laqad karramna bani adam mun girmama dan adam sannan ba mu tsaya nan ba wa hamallahu fil barri wal bahri muka dauke shi a sarari akan dabbobi muka dauke shi akan jirage malamai a da suka ce ka dauka kai dan adam fa ka lura da kyau tunda aka yi cikin ka a dauke kake ko na yawo da kai ruku ruku ruku ruku ko ina da ka sauko kasan ma ba za ka ba daukan ka aka yatsu ma da ka mara tafiya aka goya ka a baya ka mara tafiya Allah ya ce ga dabbobi ka hau yanzu sai mu ce ga motoci ka hau har karshe a dauke ka annashi ko a dauke ka akan annashi wa hamallahu fil barri wal bahri wa razaqnahu muka azurta shi min al-tayyibati daga dada dan halin shi ka ja mai daɗi ka ci in ka ji mara daɗi da gudu wannan dan adam muka yi masa wa faddalnahu muka fifita shi ala kasirin bisa yawanci min man halakana kal mahaimi wa ruhul dan ba yana da rai amma bai sani yana da ake shi ba duk ruwa ya kare a kansa dan ba yana da rai ga mai yankansa bai iya gudu ba kai in mutum ne za a yanka ga wuka ana yanka shi saboda gashi ga ido ba da fahimta ba gashi har aina sha wannan yanka shi yana shi bayan da ya iya kai dan adam ba haka ba to waballahu ala kasirin mimma harqana wa tabdilan fi kitaba faman bi ma'ana mali ala kasirin mimma harqana aw ala babi aw ala babi wa tashmalu al malaikata ta gama malaiku wal muradu abin nabi tabdilul jins fifi ta jinsi da yake wa kaman na wani daga wa karkar namna bani adam jinsin dan adam wato yana so ya gaya maka cewa kar ka dauka cewa sai wani da wani ne duk wannan an yi tarayya jinsin dan adam ne yana da wannan martaba yana da wannan martaba babu wani dan adam din da kowane ne shi wanda bai da wannan martaba da aka zani babu wani dan adam din da Allah bai hada shi da mala'ika guda biyu ba masu gani shi masu kare shi ne rakibu da asiru shi ne ce jinsin dan adam ne wala ya zama tafsiru afdali in hum don su abdan min al-bashari kai al-anbiya ne dai annabawa kawai annabawa su ne suka bi kuwa shi ne aka ce to abin da ake nufi a nan dan adam jinsin dan adam Allah ya gina ma shi amma ya fifita wasu akan wasu kamar yadda ya fifita annabawa a wasu annabawa ma ya fifi ta manzannai a manzannan ma ya fifi ta ulul azumi a ulul azumi ma ya fifi ta sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake jinsin mala'iku akwai zaɓaɓɓu akwai mika'il akwai jibril akwai israfil akwai isra'il manyan manyan jinsin mala'ikun sun fi kowa amma ba su fi annabawan nan ba su fi annabawan nan ba sauran kuma mala'ikun ba su fi amawan mutane salihai a wajen Allah ba Uskur ka ambata ya Rasulullah yau mana duk kulla munafiqin ranar da muke kiran kowanne mutane da biyu فيقال يا أمة فلان يا الأمة واني كتابه أو في كتاب أعمالهم كوكو لساهم أيكم أكرام نعم فيقال في يا صاحب الخير يا صاحب الشر لا ما نهر الله يأتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية كوني كذا خير البرية كو كذا شر البرية إذا كذا خير البرية sai a ce ya sahibar khairi in ka zama sharrin bari a ce ya sahibar sharri ba ni ko tuku a nan za ka taso ne zaka ya lafi mamman oci ya min mun kita ba ko bai ne ne wanda duk aka kira shi aka ce ga littafin aikin sa ta hannun dama wa hum su'ada utunin sayyidai quril basairi ma abota basira a duniya fa ulaika wadancanan kai karbuna kitabahum za su karanta littafin su la yuzlamuna ba a tauye su ma amalin fadila wani wani zaka ja ce in ya karbo daga daman sai ce ha ku gura ku ta biya ha kun ga takarda na yana tsalle yana tsalle ga takarda na to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda aka ba shi littafin nan zai karanta littafin cikin nutsuwa ba a zalintar da aikin da yi ko da misalin bawon dabino da cikin nan dan kankani Allah ba zai tauye maka ba
ومن كان في هذه آمين فهو في الآخرة آمين وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك أنا الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن صبرناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا
ومن كان في هذه أعمى wanda ya zama mukahu a nan duniya anil haƙi ga gaskiya na fani amma bai bi ba bai san hanyar tsira ba duk wanda ya kasance haka fa huwa fil akhirati amma shi a lahira zai tashi makamu an dariqin najati ga barin tafarki tsira wa qira'atul kitabi kitabi wato yadda duk ka zauna a duniya haka za ka tashi a lahira in kana mu'mini ne za a baka littafin a hannun dama kai ta mu'min in kana kishiyar ne za a baka littafin ka kana magance idan ma mutum munafiki ne da Allah ya yadda kai a duniyar ma haka zan maka anan lahira sai a nuna mashi kamar da gaske ya tashi cikin mutanen girki ana da da ana da da ana da da sai ga an rabe tsakaninsa da mutanen girki ya gado sai ka yana ta ku saurara na mu samu ya ci girki ko wala abu ku koma baya ba ci musulura ku je ku nemi naku hasken to haka Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ya zama makawo bai san hanyar shari'a ba a nan duniya to lalle a lahira ba wani sani ba wa adalla sabilan ab'ad tariqa an wa nazala aya da za karanta ya sauka ne fi saqifa a cikin waɗansu yahudawan saqif wa qad sa'ala mutanen saqif kai wa qad sa'alu sun tambayi manzon Allah an yi halin mawadiyahum ya hana mu ta kora manzo alahu alaihi wato sun zo sun ce ya rasulullahi mu mutanen saqifa ne mun zo muna son mu karbi musulunci amma da sharadi naka ne mu amma ka sanya yadda ka mai da garin maka hurumi to ka sa garin mu ma ya zama hurumi din ya zama mana fa'in mu ma a ce garin mu ya zama duk wanda ya shiga ya zama amintacce in ka yarda da wannan sharadi to lallai za mu karbi musulunci mu tafi ka manzo Allah ya ce ai abin ba hannu na yake ba hannun Allah yake suka ce a'a ka duba dai ka yi mana wannan albarman in ka yi mana wannan albarman za mu bi ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin ba ba haka yake ba daga Allah ne to kuma annabi shi yana son su musulunta sai zuciyarsa yana ce masa to ko in musulmi ko in musulmi dan ya same su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ya rasulullah ai waɗannan mutane وإن مخففة من السكينة كانوا آرهوهم قصا ليبتسلوك سبحانك يستنزلونك سوكت كي أن الذي أوحينا إليك دم كي باتا منك دم كافة سيوا أما إذا كان مرمي to lalle kai mana ƙarya idan kai haka kuwa a wani auna ilaika litafsari alaina gairahu don ka tsaga mana waninsa wa idan law fa'alta zalika da kai haka la tahazu ka sabil khalila da sun rike ka aboki to kuma walaula an zamanna ka in ba don mun tabbatar da kai alal haqqi bisa gaskiya ba bil ilmati da ciwo cewa kai ma'asumi ne ba ka gaban Allah laƙar kinta tarkanu ilaihim ka yi kusa ka karkata ka ba su biyan bukatan su shayi an rukunan ƙalilan bishi ta ci saboda tsananin ihtiyarihin dabara irin nasu wani tsiyar hanyar da naciyar wa huwa sarihun bayyananne ne fi annahu sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya ce laƙar kinta tarkanu ilaihim shayi an ƙalila sai mace suke cewa sananne ne annabi bai karkata ba bai kusa ba Allah ya kawo jihar misali ne don isma isma ne ya riga wannan shi ma'asumi ne kan wannan annan baya samun wannan Allah bai bari ya samu wannan idan da zaka naka bi fara bi fal hayati wa bi fal mamat thumma la tabilaka alaina nasira wa yanadu la yatafidunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idza la yamsuna rabbaka illa qalila سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
idan yayin nan laurakin da ka karkata zuwa gare su ka ba su abin da suke nema la'azakana ka da mun ɗanɗana maka li'ifar hayati ninki ninkin azaban rayuwa wa li'ifar mamati da ninki ninkin azaban mutuwa annabi kenan Allah ya gaya masa haka wannan ba ya sauke darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane don kai ka ji ba wai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a can wani wuri yana cewa walau ta kawwala alaina fa alal waqawi la hazna minhu da yayi mana ƙarya ma da mun gama shi Allah subhanahu wa ta'ala anan kuma yana cewa da ka karkata zuwa gare su wallahi dina dan ana maka azaban duniya duka da na lahira ai min lai ma ya azumu kwatanci biyu abinda ake azabtar da wani kafin duniya wa lahira ثم لا تجب لك علينا نذيرا باك سامو متي متي اكم ماني ادن ونزل آية لا كانت آية سوكني لما قال اليهود اليهود تكشي مع النبي إن كنت نبيا فالحق من الشام إن كي النبي هيك جيشم فإنها أرض الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم يزو مدينة فتثبتت شيء النبي سنة درجة درجة يزبي saboda sun kare ta annabi Muhammad sun ji tuwe littafi da sauran sun ga darajar su ya zube a wajen Allah Allah ya zinki ne musu ma sai suka sun samu annabi wasu na wani dabara to ai kai in dai kai annabi ne na hakika nan garin Madina ba garin annabawa ba ne ka san annabawa duk a shan aka aiko to mu mun ga alaman kai annabi ne amma ba za mu yi amince da kai mutum kana garin nan ka tashi ka koma sham can aka yi su annabi ibrahim sun musa ko a yanzu da sauran ka zo ka zauna nan kai kadai wanda ba garin annabawa ba idan ka tafi can to mu dinnan mu ne za mu ba da gaskiya da kai mu ne malamai za mu ba da gaskiya da kai kuma dukkan halitta za su ba da gaskiya da kai wato abin da suke nufi su kore annabi daga madina in ya fita daga madina su samu jin daɗi darajar su ya dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ji su ko wa in muqaffatum ka du la yasbizuna ka sun zo su girgiran da kai mina da ka san Madina li yakhruji ka don su tare da kai mina da gare ta wa idan yayin nan law akhrajuka da sun fitar da kai la yalbasuna halbaka ba za su zauna bayan ka biya a ciki illa qalilan sai kan kani sun mai mulkun su ba su san albarkacin ka yasa garin ke zama lafiya ba ai don kai ne in ba kai tun tunira na kawo azaba ai Allah subhanahu wataala ya faɗa wa nan ma kana Allah mu'azzibuhum wa azabihim ba zan kawo azaba ba matuwan kana ne wasu sun ce ya abul qasim ka fita to an a wani kaulin an ce annabi ya fita kamar mil uku sai har ya kai zulmu laifiya ya zaya tsanin sabon sai yana neman izini daga Allah sai Allah ya aiko mushi ce na su waɗannan jin da suke neman ka fitar da su suka fita a garin nan su za ka fita bani kure zata za ka kashe su nan gaba bani dalilin kuma duk za ka kore su dama yahuda wanda suke madina kenan dama mun faɗa bani kure za hada kan da suka ji suka yarda su azab Allah ya ce ma annabi ya je kashe su gaba daya su ko bani dalir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kore su gaba daya duk suka fita na yakhrujuka minha wa idan la yabutuna halaka illa qalila sunnat man qad arsalna qablaka sunnan mu kenan wanda muka aiko daga annabawa gabanka min rusulina ay ka sunnatina fihi min ihlaki man akhrajahum da halakar da wanda suka fitar da annabi wala tajidu li sunnatina tahwilan ba ka samun musaya ga sunnan mu aqimis salata أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
أقم الصلاة كسيد صلى يا رسول الله كيد أمك لدلوك الشمس أي لوكة زوال صلى أزهر كنا إلى غسق الليل زوا فسكن والليل جبال المسجد أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر دكما صلى الصباح إن قرآن الفجر الذي صلى الصباح إن كان مشهودا ألم هل الثاني تشهد الملائكة ملائكتنا هلتا وملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi malaikatan yata'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar fa yasmi'una inda salati subh wa inda salati asr fa yas'alu alladhina yatu fihi ma yas'aluhum Allah wa alaihim ما فيقول ماذا تركتم عبادي فيقولون تركتهم وهم يصلون واجانا يصلون wato Allah yana da mala'iku wanda suke karban juna aiki kamar yadda ka san hukuma za a ce wannan zai aikin dare wannan zai aikin rana to lokacin haduwarsu lokacin sallan asubahi ne da lokacin sallan la'asar idan waɗanda za su karɓi aikin rana za su zo ana cikin sallan asubahi za su yi ban kwana da wanda suka kwana da daddare su kuma su goma idan la'asar ya yi waɗanda suka zo za su karɓi aikin dare za su yi ban kwana da wanda suka yi aikin rana ana sallan la'asar to duk kowanne daga cikin da wanda ya zo na safe da wanda ya bari na safe idan sun koma wajen Allah sai tambaye su me kuka bar bayi na sai su ce mun bar su suna sallah ko kuma da kuka zo me kuka same su mun same su muna sallah saboda an karbi aikin a lokacin sallah ne sallar la'asar da sallar asubahi to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna qur'anal fajr kana mashhuda malaiku suna shaida shi za ka ga ake da Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatu musa wa qumu lillahi qanitina malamai suka yi ta cewa ai in an ce hafizu ala salawati duk sallolin sun shiga sai aka ce wa salatu musa da sallar zakiya to wace ce sallar zakiya wace ce sallar zakiya a zahar ne ko ko a al'asar ne ko magariba a salatu musa da in kace ana fara sallah daga asuba ne farko azahar ne na biyu la'asar ne da talatin magariba da isha kaga an cika sallan kenan wasu ka ce a'a ai salatul nan nan azuba ita ce mafi daurin sallah wajen munafikai ba a iya zuwa ba kowa ke iya zuwa sallan azbani ba wasu ka ce a fahimtar su salatul la'asar din nan ne domin ita salatul ga ita ce kadai ba ta da takamaiman lokaci domin shi azhar azbani fi kuno annabi azhar zawal ranar ya wuce magariba in rana ya fada isha in shabaki ya goya la'asar ma sai ka ji malamai suna cewa idan inuwan mutum ya kai so biyu idan tsawon inuwan mutum ya kai so biyu la'asar ya shiga sai ka ji sabai suna suna misaltawa cewa mukan yi sallar la'asar da annabi mu tashi mu je anguwan awali awali kuma daga cikin madina kamar mil hudu ne sai ce rana tana da ƙarfi wasu suka ce to duk abin da Allah yake so zai goye lokacin tun da yake salatu ruda bai goye lokacin ba sallar asar ala kulli halin shi sa bayan Allah kai Allah saka musu da alkhairi aka ce in kai sallan azuman nan karka tashi karka zo rubutun ba da kai ba ka zauna kai ta asirullah asirullah ta ta ko ka zamu zallan ma zame ka kana irin jimani shi za a fara rubutawa a cikin littafin ka na safe masu aikin safe abin da su rubuta ya gama sallah ya yi ta neman gaba ya yi ta neman gaba ya yi ta lalle ga annabi ya yi ke farkon aikin ka kenan kuma masu yin na la'asar shi ma in an yi la'asar ka zauna kana astagfirullah farkon abin da za a rubuta bayan sallah ba kenan astagfirullah astagfirullah salati annabi la ilaha illallah to idan an je kiyama Allah zai ce to shi wannan kullum aikin shi farko alheri ya kare da alheri sama makar tsakiyar makara zuwa yan ba ka tsakiyar makara zuwa kaga hikiman kenan tarfayin da ne wasu gaban da ne kullum ka tashi ka yi jibali da ranar da shi ne ma'anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kana musuna sannan wannan al'umman ka kenan ya rasulullah ga wani gane nan wa minan layli fa tahajjal kai tahajjudi da daddare shine sallan dare bihi da alqur'ani nafilatan laka qari ne gare ka wannan ba wai nafila ne akan annabi ba ana nufin nafilatan qari akan abin da aka wajauta malam umman ka salloli biyar kai ko an ƙara maka dole kai annabi farilatan za'idatan laka farilla wanda ya karu ka ka duna ummatika ba kowa daga cikin al'umman ka ba aw falilatun ko ko falala ala salawati bisa salloli al mafrurati abin fallantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farko lokacin aikansa yana sallah da daddare har dukkan sa ya kumbura sai Aisha ta ce ya Rasulullah atafa'al zalika wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara ya zaka dinga wannan wanda kan ka rinka bacci da daddare an riga an gafarta maka abun da ya gabata da abin da ya jira sai ce alfa la akunu abdan shakura ba zan zamo yawa mai godiyan Allah ba shi yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ko a ramalana ko a wajen ramalana kullum sai yayi raka'a goma wanda Allah ya dora masa sirri shafa'i da wuturi raka goma sha uku shi sa an ta ce lam yazil fi ramadana wala fi ghairihi ala salatu ashar zakat idna zani amma yakan yi wadansu biyu hafifa ne masu sauki sannan sauran kuma yayi tsawo yayi tsawo Allah ce to na yi maka haka ya rasulullah na ƙara maka shi sa aka ce in kana son zuciyarka ya hankaka ka dinga kiyamun laifi in kana son karfin zuciya ka dinga kyamun laili ka tashi da daddare ka gana da Allah lokacin da mutane ke bacci ko da ka ajiyu ka saba wata nan zai zama hudu wata nan zai zama shida wata nan zai zama takwas wata nan zai zama goma amma mutum ya kwanta tun wani gangare yana bacci ma ma ma aka yi lalle ka tashi dole Allah lokacin Allah yake cewa ina masu bukata kowa na bacci kai kana bacci ina ma ina rabka da noma su neman gafara a gafarta mun kai ka kwanta kana mace to manzo Allah kenan Allah ya ce abin da yasa na kara na kara maka haka a sai an yaba an zara muka ubangijin ka yayi ko sai ya tsaye da kai a lahira maqamin matsayi mahmudan abin godewa ya hamadu ka bihi al-awwaluna wanda mutanen farko da nan karshe za su gode maka wa huwa shine maqamu shafa'ati matsayi na ceto fi falle da ala cikin rarrabewa hukunci kamar yadda ya zo a cikin hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a wannan matsayi shi Allah sunan shi Mahmud Mahmud sunan Annabi Muhammad shi ta ake cewa shaqqa lahu min ismihi jiddahu fadl arshi Mahmud wa hadha Muhammad na tsago maka suna daga sunan sunana don a girmama shi ni sunana Muhammadu shi Muhammadu to sai Allah na ce ni da nake Muhammadu na ranar kiyama zan dauki Muhammadu ba shi wa min Allah asa an yam asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan da yawa an san hadisin da a tsara hadisa gaba daya a nade wannan kasan a shimfiɗa wata a tsara mutane san duk farkon halitta haka shi mala'iku su kewaye ƙawanya bakwai Allah ya ce ina mai gudu ina mai kaza babu wanda zai magana ranar nan da take sama na ruhu ta zo kusa da mu kamar zira'i a dinga tafarfasa kafa akan kafa za a ta duddige ya hau kan duddige to duhu kai kafiri ma zai ce a je ma yin zafin nan ma an mutan ne ma a je a huta to ba su dan hankali ne za su ce to an je mu je kama kafa wanda za a zo wajen adamu adamu ya ce wane ni inda na ciki ta ce aka kore ni ko je wajen annabi ibrahim ibrahim ya ce wane ni na yi karya da yawa lokacin da aka kama man mata ta zara tuna ce yarwa ta ce ba zan iya ba amma ku je wajen musa sai ya magana da Allah musa ya ce na gani mutum a cikin bani Isra'ila wane ne ku je wajen isa isa ya ce a na waya da na kowa ni da bayan an dauke na ce ni dan Allah ne ba zai yi ba amma ku je wajen Muhammadu Rasulullah nan ne hadisa sun rasu gaba daya su gaida annabi gaishe ya Rasulullah ya khairan hajjillah ya kaza ya kaza ai kirari me kuke nema kai mana ke ko sai mana da sai ce ana laha ana laha ana laha ana laha ni kadai ne ita sai da shi ke gaban manzo Allah yana ummati ummati ummati kai mun da ne wallahi shi ne amma da ke cewa ma za da shi sharafa mutihan wa ke bi amri a wasuriya ko ni ka da wani da ya ba ni wa an da yarda duk wanda Allah ya ba shi annabi shi ga wallahi karama ne kana da umma annabi kana musulmi ka shiga wuta Allah ya karama ne kai ka ba ilon kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad me kake so a yi in ba ka ce to ko shiga da rana domin ka aljanna ba yi zabi ba yi gabi ya ce a kara mu sulzani mai ce a kara mu ko in ba ka ce to ce in ba ka ce to yayi kamfata uku ya ce to a shiga aljanna in yace kamfata da yamma ya da umma to da kana ina ta ta ba za ka kara da ibani da salati ba ba za ka kada da son annabi ba sai a zo a cikin musulunci ana raba ka da sahabban annabi ana raba ka da a ce maka sahabban annabi ba komai bane don karka je ka samu a ce maka annabi ba komai bane don karka je ka samu kai ko aikin ka ba ke wani kana son annabi magana ya kare ba dai da la ilaha illallah ba abin da dai ba zai yiwu maka je da ba la ilaha in ka je da la ilaha ta barkazan da kai Allah ya ce ni ga buru rahim to kuma wani yanzu abin da ake so a raba kana annabi annabi mutum ne kamar ruwa ai قال سبحانه وتعالى جبريل ميل شي مقام محمود يا رسول الله وقل كتي ربي يا أبنجي أدخلني كشكت لي مرحلة لي شكر ونكت يا wato makiyin la arani ma akram wa abinni ka fitantani min makata mahdaja tilki yarayan waiwaya an fitarwa la an tafi bi kalbi wanda bazan waiwaya zuciya na irin ya gare ta ma وقل أني كسياني من لدنك لغريك سلطانا نصيرا هذا الحجة بقلبي قوة تنصرني بها على علاج الحمد لله
Allah ya saka amala da mai da kudin alhairi Allah ya kare mu da lafiya Allah ya ba su gurin gabatar da wannan Allah ya saka ta mu iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu ke nan Allah ya saka ta mu malam Sheikh malam Salim Allah ya saka da kusurari Allah ya kwanta da shi lafiya Allah ya musu na kai ya da aljanna da kyau wata rana Allah ya kare mu da lafiya Allah ya kare mu da lafiya zai gama da tsohuwa lafiya kuma amin na gafa kama kuma kariya ta ce muke ka tabarin Sadar wanda wannan yana cewa ya halarta mata masu zuwa masallaci irin da suke zuwa karatu za su je daga nan a basu a ce su zo da sadaka daga dari biyar da abin da ya sama wasu a basu manyan envelope su kai ma mazajensu su kai ma iyayensu su kai ma kakannin ya halatta
waye ce mata su fita su je karatu Allahu akbar waye ga ya musu wa qarna fi yuti kunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa inna salata mata ai addinin wa daji a kace sallah ma an ce su ya dai shi ko mishi suna ina da ba zai koyo karatu ya ga musu kuma ma an ce gaba ai kowane irin karatu kake ko ba ka ji a rediyo ba banda kan gari yan karatu kake ko kowane iri ne za ta buɗe ka saboda ka wannan da mai lafi da shari'a ba kuma wannan kuɗin ne yasa ba za a ba mazajen mu zai a ba a ba mazajen mata ko a ba bakirai sai mata wannan wani da tisa ne kawai wanda bai dace da mutunci ba ba da ake nan sabai su saurayi ba mun da dace ni da zaliya wani suka kowa irin ne don dai ne ba
a agar magana wannan yana cewa ya halatta matan mutum wanda yake auren da suna ya sake shi da zai ke aikin haƙi kamar ɗan sanda ko
wannan ruwan shi ai wanda ya sake a koyar shi da zai ta shiga ruwa na wani ai ba matsala ko shi ne ai shari'a ya ce a kulle mata ɗaki wala ta farkon da ta farkon da ta yi biyu da kula ko hakkin ka ne dan kar da je ka haɗu da wani namiji wanda shi ne yana kullum da za a ɗaya wani abin da ya ke kai labaru iri iri da sauran to in ka yi da hakkin ka ta tafi tana yin irin wannan kuma aikin doka din nan kaga kafiyatin ariyatin ne ko ana son mace musulma ta fito sifan musulunci da lullubi to me nake murzin samu akwai lullubi ko ila ma a ce ga jiran wanda za ta zanu da ita bane ne a shafin mutum ko wai na miji ya sa dogo amma ita ta sa ga yi halitta ko in zama sun yi aikin murzin mata za ka ga jiran wanda ne amma shi na miji na shi ko ko duk jikin abin da shi wannan a gaskiya a musulunci bai halatta ba
wannan takarda mun haɗa sojin guda ne suna da yawa wanda suke malam fatan alheri suna fatan Allah ya taka mishi da alheri saboda suna sauraron karatun shi kowane lokaci kuma suna amfana da shi shi ne kamar tudun gora wujicci aba yaswake kwanga fage tsuba sai makarfi sai an hadawa sai zara Allah ya bada mata albarki Allah ya saka
Thank you.